الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a darsinmu da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at wanda muka sanya mataken ilmul qira'at wa alaqatuhu ko wasilatuhu bil ulumi lughawiyyati wash shar'iyya wanda wannan darasin mu shine na 16 kuma muna cikin suratul baqara za mu tashi a aya ta wato 258 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, ayat da za mu tashi a kanta tana bayanin ni inda Allah ya ce alamtara ilallazi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Baka yi dubi ba, ko baka yi mamaki, kana baka yi mamakin ba wanda ya jayiya da annabi Ibrahima don Allah ya bashi mulki. dama ne imomin duniya da Allah da adam suke sa wasu kuma shi na jayayya da Allah mulki kuɗi ilmi na addini mutum ya ga ya wuce shi ya bi abin da Allah ya ce ko manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ilimin duniya saboda mutum ya yi kirkina da makaman da za su kare shi irin yadda turawa suke ma duniya ko kuma mutum yana ganin jama'a suna tare da shi na da jama'a mai yawa ko shi na da karhin jiki yana da damutsa eh إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت لوكacin da annabi Ibrahim ya ce mai ubangiji na shine mai rayawa shine mai kashewa bai ce mai rayawa ne ba ko mai raya kaza ya shahi maf'ul lil umum duk abinda an kara yasa Allah ne ke rayar da shi qala sai ya ce ana uhyi wa umitu ni ma ina rayuwa ina kashewa kaje zarga kuma shi ma sai yayi harful maf'ul tunda harful maf'ul yufidu al umum kaje zarga ko kamar duk abin da ake rayarwa kidan ma kamar ma shi ke rayar da shi da na kashewa qala ibrahim fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq annabi ibrahim yace allah yana zuwa da rana ta gabas ta fadi yamma fa biha min al maghrib kai ka fito da rana da yamma ta fadi gabas fa buhita alladhi kafar sai wanda ya kafirta ya kidima ya rikici ya dabirci don bai sa abin da zai cewa ba dama da an shigo cikin tauhidur rububiyya yanzu da kahiri da faduwa shi yasa kafirai masu hankali ba su ma yarda da tauhidur rububiyya su ce suna yin shi shi yasa ma fir'auna da yace ana rabbukumul a'la kaga da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi nan wajen bauta shi na iya boyewa amma da yace rabbu shine ubangiji sai ce kuma ya hai Allah ma don in ma akwai ubangiji to shine ogan ubangiji to kaga wannan kafirci yayi yawa Allah kai mu tsari wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah baya shirye da mutane azzalumai ma'ana nan ko ka ce sashen su ake nufi don wasu azzaluman sun tuba ko kuma ka ce a'a waɗanda ya san ba za su tuba ba zai taɓa shiryar da su ba to nan inda taujihul qira'at kin mu yake kafin mu yi taujihul qira'at inda ce ana uhyi wa umit cikin kissoshi waɗanda ba nassoshi na na hadisai ba ba ayoyi bane na alqur'ani da ma kissoshi da yake kana isra'iliyat suka ce ya kira mutum biyu an gane ko guda an yi masa hukuncin kisa guda kuma ba a yi masa hukuncin kisa ba an gane ko sai ya kama wanda an kai ma hukuncin kisa an gane ko ya kashe shi wanda ba a yi ma hukuncin kisa ba sai ya sake shi kinan kaga ya kashe ya yi ya raya a fahimta shi wasu kuma ce a'a wanda an kai ma hukuncin kisan shi ya saki wanda ba yi ma hukuncin kisa ba shi ya yi shi ya kashe don shi nuna shi na rayawa shi na kashewa wasu kuma suka nuna a'a dukkan su ba a musu hukuncin kisa ba sai ya kashe guda ya bar guda a rayi wasu kuma suka nuna a'a dukkan su hukuncin kisa an kai musu almuhimmu dai cikin kisoshin an kawo wasu nau'uka amma dai bai wuce waɗanda guda hudu duk yadda za a yi ko ya zamanto dukkan su a yi musu hukuncin kisa ko ya zamanto duk ba a yi musu hukuncin kisa ba ko ya zamanto a'a guda an kai ma hukuncin kisa ko ya kasance to kenan ya kashe wanda an kai ma hukuncin kisa ko ko ya kashe wanda ba shi an kai ma hukuncin kisa ba shi sake guda duk dai ba ta wuce haka ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan kisoshin isra'iliyat ne yanzu inda ƙira'a take anan muna ganewa shine inda ya ce ana uhyi wa umitu imamu nafi da imamu abu ja'far sun karanta ana uhyi wa umitu duk lokacin da kalima ta ana ta zo cikin qur'ani kuma alhamza ta zo hamzatu qat'in ta zo bayan ta su suna karantawa ana uhyi wa umitu wa ana awwalul muslimina amma irin wannan bai da alaka da ma'ana amma yana da alaka da mi da wato lugogi na larabci cikin wasu larabawa akwai waɗanda adda irin wannan shi yasa kalima ta ana zaka ga laraba galibi ba su ce mata ana amma kuma su cewa ana tunda ana koyi larabci ba ana ce maka ce ana eh mun gane wannan to wannan kenan to au kallazi marra ala qaryatin aya ta gaba kenan au wagga wasu malamai sun dauke ta matsayin au litanwi'i mun gane ko ba na tana nuna nau'i nau'i kenan misali na farko misalin wancan kafiri na tare da annabi ibrahima misali na biyu na ban mamaki shine wanga mutum wanda ya shuɗe akan wata alƙarya kenan ko ka ɗauki wannan misali ko ka ɗauki wannan waɗansu sun ka ɗauki a'a ita wanga au bi ma'anar wawu kenan ka ɗauki wanga misali kuma ka ƙara ga na biyu wa kallazi marra ala qaryatin da wanda ya shuɗe akan alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha ta rushe akan rufinta an gane ko kenan garin ya ya rududdiki a nan sai mun yi hattara domin wahiya imamu qalun wanda rawi ne na rafi'a muna ji da kyau da abu amr ibn al'ala al-basri da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu abu ja'far sun karanta wahiya kenan aukan ladhi marra ala qaryatin wahiya khawiyatun ala ushiha da hiya da huwa in fa'un ta gabace su ko wawun ko huwa ko lamun lahwa haka suke karantawa dakka jo ne karanta da wannan kace yayi kuskure wato ɗaya daga cikin yaren larabci to wannan mutumin qala yace anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ya za yi Allah shirayar da wannan garin bayan ya mutu ma'ana bayan garin yayi kata kata ana nan fa amatahu Allahu mai ata amin sai Allah ya kashe shi shekara 100 thumma ba'athahu sannan Allah ya tayar da shi ثم تفيد التراخي don tsakanin shekara ɗari akwai tazara qala kam labista sai ya tambaye shi kenan nan mala'iki wanda ya zo da izinin Allah yana masa magana qala labistu yawman aw ba'da yawm yace a'a na tsaya wannan wurin gini ne ko rabin gini tunda sun ce ya tashi ne misali kenan inda safe na ya mutu ya tashi da marici sai sa tsammanin marici na yi wasu kuma suka a'a ya kwana ne ga gobe marici kenan ya kwana ɗai da yin yauman au ba'da yau kenan lokacin da ya mutu sai an ka da shi irin wannan lokaci sai sa tsammanin kamar jiwayowa na ginin yayi wasu ka a'a kenan sashen yini shi dai lokacin da yana ɗauka shi karami qala bal labithta mi'ata amin sai ce a'a an gane ko idrab ne ibtali yayi idrabin magana shi kuma ya bata abin da ya faɗa kenan ibtal yace mai labithta mi'ata amin shekar ka ɗari fanzur ila ta'amika ka kalli abincinka wa sharabika da abin shanka an gane ko lam yatasanna mala abdullahi wato idan muka duba da imam hamza da imamul kisa'i da imamu khalaf da kuma imamu yaqub sun karanta lam yatasanna lam yatasanna ba tare da ha'un ba an gane ko amma in za su tsayawa suna kawo ta lam yatasanna saboda nan ta zama to ha'u sakti a wajen su yawwa sun kace saboda asalin sana an gane ko wato kalimar ta'un din nan ƙara tana an kai kina akwai harafin da an ka shahi mun gane kuma harafin da an ka shahe wani lokaci shi na iya zamantowa shi ne na farko wani lokaci na zamantowa shi ne na ƙarshe kaga kamar siƙa asalin shi wisƙa ne daga wasiƙa ne aida asalin shi wa'ida ne daga wa'ada ne sila wisla ne ko wusla amma shi sana asalin shi ko sanahun ne asalin shi ha'un ne an gane ko sai an ka shahi ha'un an ka sa ta'un ko ko asalin shi ba ha'un ba ne ita ce wato ya'un ce an ka shahi an gane ko kenan sai ta asalin shi sanayun ne ba sani kun fahimta ba sai sun ka ce ƙurra da sun ka karanta lam ya tasanna kenan ƙira'a ce wadda an shahe ya'un kenan ha'un ɗin da an ka kawo in an tsaya tun da su ma waɗanga da mun ka faɗa hamza da kisa'i da khalaf da yaqub in za su tsaya za su ce lam ya tasanna ha'un ɗin ita dai ce amma ha'u sakti ce daga sanaitu ni malam sanaitu ya an ce sanaitu ma'ana kenan na shekara mun gane ko waɗanda sun kace asalin shi daga wato a sanna ne ba ta sannana ba muna ganewa sun yi kuskure sun kace asalin shi daga a sannana malam bello sai an ka ɗauki sai na su a wajensu harafin da an ka shahi alhamza alhamzan nan ta farko ita ta an ka maida can gaban ya'un sai kuma tasanna tasanna'a tunda a sanna ne kinan ya zan sanna'a kinan lam ya ta sanna alhamzan nan sai an kamar da ta alif ta koma tasanna kinan lam ya tasanna sun kace asalin shi haka nan da sun kace akwai alqalbul makani ba ga wanda akwai kuskure cikin shi kalmar da akwai kalbul makani cikin ta cikin larabci akwai su irin su jazaba da jabaza da yadda ake gano kalbul makani da kalma ta ashiya'a in ka diba cikin addurul masun wajen ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a zaka mun ganin malamai masu yawa sai kanka ya ciwo amma kai hankuri ka gane yadda abin yake kai ikhtisarin shi ashiya'a shin lafazin ta af'alu ne ko laf'a'ana ko kakana dai akwai magana wazanin ta mun gane ko to kaga da asalin shi a sanna ne da ya kamata a ce lam ya ta'assan ya kamata a ci ba lam ya tasanna ba su kuma ce an hankalta ba alifkin an maida ta bayan shahi ta ne almuhimmu dai lam ya tasanna kenan daga tasannana ne ya yi shekaru masu yawa asilin ya'un ɗin shi asilin harafin da an ka shahi alif ne waɗanda kuma sauran da sun ka karanta lam ya tasanna waɗanda sun ka karanta lam ya tasanna muna ganewa wato banda imamul hamza da imamul kisa'i da khalaf an gane ko da kuma banda imamul hamza da kisa'i da khalaf da yaqub su sun karanta lam ya tasanna ko tsayawa da su yi ko wucewa da su yi to su a wajen su ha'un din tana daga cikin asalin fi'ili daga sana'a ne sun hankalta ma waɗancan laraba da suke ce masana in za su jama'a sai ce sanawat sanahat suke cewa kuma tasgirin sai ce sunaiha ba su ce mata sunayya kenan sai zaman to ba su ce mata sunayya abin nan sunayya sai ce sunaiha sunaihatun kenan sai zaman to lam yatasanna yanzu shi fi'il ya ce lam yatasanna in an ce asalin shi ya'un na dama an shafe ta an gane ko sai ya zaman to lam harfu jazmin wa qalbin tasanna fi'ili ne mudari'i majzumi an yi masa jazma da fatha asalin shi lam yatasannan ne sai an kai mishi fatha saboda takhfifi wanda wasu laraba suna fatha anan ko kasra ko dhamma kamar yadda mai addurul masul ya ce in mu dauki lam yatasanna kuma ha'un din tana cikin asalin fi'ili in tabe sai zaman to kenan majzumi ne wa alamatu jazmihi as-sukun alladhi ala al-ha domin daga tasannaha ne mun gane ko yawwa to almuhimmu dai duk inda ta kai ta kawo ka kalli abincinka da abin shanka bai canza ba don nan ba ana nufin bai yi shekaru ba a'a tare da cewa ya yi tsawon shekaru amma bai canza ba don an ce bai yi shekaru ba aiko ya shekara ɗari to wanzur ila himarika ka yi kallon jakinka mun gane ko to mun yi haka wali na ja'alaka ayatan linnasi kana iya cewa kenan fa'alna zalika hikmatan ko i'tibaran kinan fa'alna zalika wato irin wannan in yazo in kaga an yi atafin ta'alili malamai suka ce kana da huska guda biyu mu maido hankalin mu nan ko ka kaddara shi gaba ko ka kaddara shi baya ban san ko ana fahimta ta ba kana iya cewa fa'alna zalika lil ibra wa linaj'alaka ayatan lin-nas ko kuma wali na ja'alaka ayatan linnasi fa'alna zalika duk da yadda kai yayi dan mu sanya ka kinan ka zamanto aya ga mutane abin lura kenan to wanzur ila al'izami ka kalli kasusuwa na jakinka kenan kaifa nunshizuha to anan sai mu duba akwai kaifa nunshizuha sannan kuma akwai kaifa nun shiruha imamu asim da imam hamza da kisa'i da khalaf waɗanda su ne alkufiyun al'arba'a in ana zancen kira'a goma da imamu ibn amir ad-dimashqi su sun ka karanta kaifa nun shizuha daga nashaza yan shuzu shine abu ya taso irtafa'a shi ya sama an ka ce wallati takhafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoron irtifa'uhunna fandare wasu domin mace in ta fandare tana ganin kamar ba za ta yi maka biyayya ba ta tashi kenan ta hau sama laraba sun kace raki bara asafu ya hau kanshi in girman kai ma mutun yawa an gane ko shi yasa Allah ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan in mace ta ji tsoron mijinta zai bijire mata an gane ko kenan kalma ta nushuz tana nufin mi irtifa ita ko qira'a ta sauran waɗanda ba mu kawo ba kaifa nunshiruha yadda za mu rayar da su ban sani ko ana fahimta ba kaifa nunshiruha an gane ko yawwa yadda za mu rayar da su domin na an shara yana nufin rayarwa fa an sharna bihi baldatan maita ko baka nan bane to menene alaka tsakanin waɗannan kira'o'in sai malamai sun kaci alaka tsakankanin su nunshizuha za mu tado su bayan an tado su ne za a yi sai a rayar da su kenan alaka tsakankanin su alaka ce ta takamul in an tado su ba bane su za a yi matacci ba sai a rayar da su kenan wannan kira'a ta nuna an tado kasusuwan wannan kira'a kuma tana nuna an rayar da su shine bambanci tsakanin kira'a ke mun gane ko to falan ma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana gare shi ga jakin nan ya haɗu kasusuwan shi sun haɗe kashi ya haɗe da kashi kashi ya haɗe da kashi nama a ya biyo ya haɗe da nama jijiya ta biyo ta haɗe da jijiya kaf sai ga jaki ya haɗu kamar yadda in kada ya buɗe bakin shi sai kaga abu ya raba kuma yana gamewa sai kaga kaf haƙura sun kame eh sai kaga Hausa sun ce abu ya raba kamar wato sai ka taɓa sa tsammanin ba zai taɓa gamewa ba can sai kaga ya game kamar haƙuran kada to lokacin da abin ya bayyana gare shi Allah ya rayar da wannan qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ko ba haka dan bane imamu hamza da kisa'i sun karanta qala alam fi'li amri ne an ka umarce shi i'lam ka sani anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babin dabbuwa ya Allah to qala a'lam wanga fi'li mudari ne yace na sani anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kafin mu je aya ta gaba akwai wadansu bayanai da ya kamata mu dan gabatar shine cewa wannan mutumin wasu sun ce uzairuna ya ta yi wai mutumin da ya ta tsohe mai lokacin da an ka kashe shi na dan shekara nawa ya ta yaba tana ish shekara nawa to yanzu da ya shekara ɗari sai an ka maida shi irin yadda yake ita ko ya ta tana nan rabi ko da ya dawo gari sai ya iske ta ya tambaye ta gidan uzairu ta yi ta mamaki ita ma ba ta san babanta ba ya mutu shekara ɗari kuma ita yin tana shekara ɗari da wani abu hatta makamci ta ce a'a uzairu ya rasu ya ce gashi shi na uzairu ta ce ƙarya na in shi na uzairu ta san da an faɗa mata babanta in yi addu'a Allah yana karɓa to shi roƙi Allah Allah shi bata idanu sai ya roƙi Allah sai Allah ya bata idanu sai ta yarda da shi na sai an kabarta da shekarunta shi ko ya koma matashi sun ka ce shi ne mutumin da ya fi ta tsohe mai kaga ga magana soki burutsu na da nasaro da na zamu da harufai don an tsutsuke su isra'iliyat ne abu na biyu wasu sun ce wannan mutumin ba mumini ba ne in ka diba cikin tafsir na ibn jarir tabari da kuma cikin tafsiri na imam sa'di an gane ko da kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajbatuha al-muhimmu da sauran littafai suna kawo kissa wasu sun tafi cewa asalin wannan mutumin mumini ne wasu sun ce a'a ba mumini bane tunda hujjar su yayi shakka cikin kudura Allah wanda ya shakka ga cikin kudura Allah ya zan kafiri sun ka ce can da kafiri na Allah na ya so shi da rahama kamar da sa'adi yake gani sai daga bayan musulunta tunda ya ce annahu yi hadhihi Allahu ba'da mautiha to falan ma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wadansu daga cikin malamai sun tafi cewa wannan mutum musulmi ne don da ya ce annahu yi hadhihi Allahu ba'da mautiha ba yana shakka da cikin kudrar Allah ba a'a yana mamaki don dan zakariya annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta yaya zaka kake rayu da su ba yana shakka Allah yana yi bane kaifiya ce ke so a nuna mishi zakariya ce ma Allah anna yakunu li gulam ya za a yi in samu da ba yana nufin Allah ba zai iya ba yana mamaki ne to shi ba wanga anna yuhi ya bihi Allah ba da mautiha wadansu malamai suka ce so irin wannan ta ta'ajjubi ta ta'ajjubi ce ta'ajjubiya ce ba sani ko mun fahimta ba to sun ka ce da an ka ce qala alam in can da ba mai imani bane ka sani to tunda ya gani yace a alam yanzu na sani wasu ka ce qala alam mala'iki ce mishi ka sani kala alam ya ce a kafin ma haka na sani an gane ko kenan in yana musulmi in ba musulmi bane da ya ce mai ilam ka sani kala alam ya ce yanzu na sani in kuma dama musulmi ne ba sani ko ana fahimta ta ba in dama musulmi da ya ce da mala'ika ya ce mishi ilam ka sani kala alamu anna Allah ala kulli shay'in kace da ma na san Allah mai iko ne akan komai ba sani ko muna fahimta ta ba yau kenan dama ilimin shi yana da ilimi amma bayyana gare shi ne abin abbayya ba mun gane wannan da kyau ko to wannan kun ji yadda waɗannan kira'o'in suke tafiya to sannan akwai wani ijazi cikin wannan aya muna ganewa ko wanda ba kowa yake hankalta mishi ba shine cewa da tuwo abinci da abin sha da dabba wane ne ke saurin canzawa abinci kwana uku ba shi kinin ba ai da waya abinci ya wuce kwana uku sai dai irin miyar gata da aka yi irin gata mata wadda ba a samu ta abin nan sai a barta ta yi sati guda ko wata guda ana ci ita ma dai da ta yi wata guda ai da waya dai a samu abincin da zai wuce wata ɗaya bai lalace ba sai wanga wanda tura suka sama abubuwa na kimiyya shi ma da ya yi shekara ɗaya biyu cikin ya yawa yalla shekara biyu ko uku sai a ce maka ya yi feri ne ko expire ko to amma shekara ɗari wanne ya kamata ya fara canzawa abinci to amma saboda ijazi na Allah shi abincin da yake saurin canzawa sai an kabar shi yadda yake fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna amma shi jakkin da shi yake jimawa shi an ka canza ai ana ibarin shi da rai sai an ka ce wanzur ila himari kauli da aka ayatul linas saboda cikin jakkin ne ake son a nuna mishi yadda ake rayarwa ya gani karara mun gane wannan da kyau yawwa to yanzu kuma za mu zo cikin majallatu tadabbur an gane ko wato a shafi na 74 zuwa shafi na 75 an gane ko yawwa 74 zuwa shahi na 75 sun ka kawo wata ka'ida ta balaga sun ka ce kullu ma'anan kowace irin ma'ana uddiya an ka isar da shi bi tamamihi da cikashi fasihan bayyanan yana mai fasaha bayyananna bi aujiz lafzin da mafi takaituwan lafazi fa huwa al-ijazu shi ake kira ijazi duk maganar da ana buƙatar kalimomi masu yawa sai an ka samu wasu ma'anoni kalimomi waɗanda za su bada ta a takaice to shi ake kira ijaz wa huwa nau'ani shi ijazin nan kala biyu ne akwai ijazu qisari ijazi na qisar ba qasr ba don qasr wancan sha makancewa na qisar takaita abu mun gani kalima goma za a magana da su sai kakka uku sai sun ba da wannan ma'ana kayin ijazu qisari sannan kuma wa ijazu haffin akwai ijazi na shafewa sai ka shafe wata kalima wadda in an zo ana iya kaddara ta to bari mu bada misali amma ijazul qasri shi ijazi na takaitawa fa huwa tadminul ibaratil qalila shine ibarori jumloli masu yan kadan su kumshi shine tadmin al ma'ani al muta'addida su kumshi ma'anoni masu yawa min ghairi hasfin ba tare da an shahi ba ومعظم النظم القرآني ما في يوانت معظم النظم القرآني أنا رفين صار كلمة من القرآن إيجاز قصر أكوي إيجازي نتكيتاوا ذاك إسكي قرآني كلمة من شيء أي تفسر دي بتون لوك تند القرآن كيس بكا كيس تفسيري أما هر ينزو ما أنو دي بسوك أريبا دون إن أنتم ما ما أنو دي القرآن كنا أنتم ما إياك إلمي الله كما أبنا وندا بيوا ومعظم النظم القرآني سنكتي إيجاز قصر ومن شواهده yana daga cikin shaida sa qauluhu ta'ala wanzur ila al'izami ka kalli kasusuwa kaifa nunshizuha yadda za mu tayar da su sun manaksuha lahman sannan mu tufatar da su da nama sun kace an karanta da nunshizuha kamar yadda mun kai bayani imam asim da hamza da kisa'i da khalaf da ibnu amir sun karanta nunshizuha an gane ko yawwa sannan kuma an karanta nunshiruha birra kenan sun kace to shi in an karanta an nushuz inna nushuz ma'anahu lirtifa yana nufin min abu ya daukaka wa nunshizuha ay narfa'uha za mu daukakar da su wala raf'a illa bil ihya'i shi kuma daukaka ba za ta yi ba sai sai akwai rayuwa bi khilafin nunshiruha bir ra'i fil qira'ati thaniya wanda sun karanta nunshiruha fa hiya bi ma'na al ihya duna ar raf'i ita ko tana nuna an rayar ba tare da an daukaka ba kenan kowace dai a takaice gashi kalima biyu ne an ka kaka matsayin aya biyu ne ma'ana dibo dukkansu cikin ijaji kalimar ga guda biyu sun ba da ɗaukakowa sun ba da rayarwa to ai ɗaukakar da su yana buƙatar bayan an ɗaukar da su ai ma'ana bata ƙari ba a ɗaukakar da su a haɗa su a ɗauko nama a haɗa sannan mi sannan a rayes kina ka ƙira'a ta nunshiruha ta hiba da ma'ana cikakka don saboda bayyuwa a rayar da su ba a haɗa su ba to wa amma ijazul hasfi shi ijazi na hasfi wanda muke zancen shi kamar inda fa huwa ma tadammana al-ibaratil qalila abin da ya kumshi ibarori yan kadan jumloli kenan lakin bi sababi hasfin jara ala ba'dha saboda shafe wani abu da an kai sababi hasfin sab dalilin shafewa jara wanda ya gudana ala ba'dha akan sashi sashen kalmomi ودلت عليه القرينة كما قرينة تبين علامة كنا أكوي قرينة حالية أكوي قرينة لفظية ومن شواهده في كتاب الله تعالى yana daga cikin shaidunsa a cikin littafin Allah wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham hamza ya karanta wal arhami sauran sun karanta wal arhama amma inda a tsaya ba a ganewa sai ya wuce na a gane bambanci to da an karanta wal arham wal arhama asalin shi sun kace ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wattaqul arhama alladhi tasaaluna biha amma sai anka ce wal arhama kaga duk sai ta bada ma'anar wattaqul arhama alladhi tasaaluna biha ku ji tsoron Allah da kuke neman ragowa kuke neman tausayin juna da shi da kuma ku ji tsoron zumunta kakku yanke ta wadda kuke neman juna su raga ma juna saboda ita banda waccan qira'ata wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham an gane ko eh to tasaaluna bihi kenan wa bil arham kenan ita wannan qira'a ba ta da ijazi na alhasf wa hada ijazun bil hasfi kenan qira'a ta nasba wadda ba ta hamza ba akwai ijazi na hasfu dallata alaihi qarinatul lughawiyya akwai qarina ta lugha wadda ta nuna shi an gane ko wa hiya qira'atul jarri qira'a ta jarra an gane ko qira'a ta jarra kinan su su a wajen su qira'a ta jarra ita ta bayyana akwai ijazi don bayyana akwai ijazu na alhasfi domin ya ce ta sa'aruna bihi wal arhami kenan wattaqul arham alladhi tasaaluna biha shi ko wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham allati tasaaluna biha shi ma nan ma akwai ijazi tunda in an kai atafi kamar an shahe jumla da ta gabata ne wattaqul arhama kenan kaga wattaqul arhama da an ce wal arhama ai an shafe wattaqu shi ma akwai ijazi wallahu ta'ala a'lam mun gane ko to kaga nan ya ba mu cewa kina ana samun ijazi cikin kalimata nunshizuha da mi nunshuruha a balagance ga masu karatun ilimin balaga sannan har yanzu a cikin majallatu tadabbur a shafi na 43 an gane ko yawwa qira'a qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sun kace al-murakkab in an ce al-murakkab ana nufin kalmomin da aka hada jumla ake nufi imma khabarun wa imma insha'un ko ya zamanto jumla ce ta bada labari irin zahaba ko ja'a ko qala wa imma insha'un kuma tana yawa insha'i ne kamar a ce izhab an gane ko ko laitani wanga insha'a ne domin ba insha'i da shi insha'i abinda ba ya ba a iya cewa ƙarya ne ko gaskiya shi ko khabar abinda ana iya cewa gaskiya ne ko ƙarya sun ka ce to innal kalam al mufid fi lughati al arab kenan magana mai bada ma'ana a cikin yaren larabci la ya aduha baini duk inda ta tafi ba ta wuce danga abubuwa guda biyu ko khabar ko insha kenan la ya adu ba ta ketarewa ake nufi imma an tukhbira bi khabarin waqi'in ko ka bada labarin abinda yake waqi'in ya abku waqtal ikhbari bihi lokacin da kake bada labari wa imma an tunshi a kalaman ko ko ka kirkiri wata magana lam yakun waqi'an bai abku ba waqta takallumi bihi lokacin da lokacin da kake magana to shi insha'i yana nufin a'a abin bai yiwu ba ma'ana ba a yi shi ba amma shi khabar ai labari na tana yiwa abin ya abku ko idan gaskiya ko idan ƙarya sai sun kace wa min shawahid hadhihi alqa'ida yana daga cikin shedun wannan ka'ida fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah al-ayatu taliya ayoyin da za su zo la tudarra walidatun bi waladiha bil ikhbari kina an karanta la tudarru kamar yadda mun kai bayani sannan kuma an karanta la tudarra shi an ka bace la tudarru ikhbar ake basuwa labari la annafiya ce an karanta kuma la tudarra walidatun bi waladiha bin nahyi wa huwa min siyaghil insha'i domin shi nahyi siyaghil insha'i an gane ko kenan dukkan su qur'ani ya zo da su kai dan qur'ani yuna ga kace ƙarya ta malaman balaga su kai sannan kuma daga ciki qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kuma kana bani bil ikhbari da bada labari tunda yace a'lamu yana bada labari ne kan kanshi sannan kuma an karanta qala alam a qira'a ta hamza da kisa'i sun karanta qala qala alam kenan ka sani anna Allah ala kulli shay'in qadir wa hiya min siyaghil insha'i shi amr shi mashi daga cikin siyaghil insha'i idan kaga cikin qur'ani ana samun khabar ana samun insha' kuma wani lokaci sabanin shi sabanin kira'o'i ne a cikin kalima guda sai a samu wannan don haka ba a cewa ƙarya ne kaji an yi taujihin waɗannan kira'o'i mala abdullahi a balagantance yawwa to ayar da za mu je gaba a kanta ita ce aya ta 260 cif cif mala abdullahi inda Allah subhanahu wataala ce wa iz qala ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbi arini kayfa tuhyil mauta Allah ka nuna min yadda kake rayar da matacce bai ce Allah kana iya rayar da matacce ba Mm-mm. Allah ka nuna min yadda kake rayar da matacce kenan yara da Allah yana iyawa kaifiyar ce yake son ya gani qala awalam tu'min Allah ce shi yanzu baka yi imani bane annabi Ibrahim qala bala yace tabbas Allah na yi imani walakin li yatma inna qalbi dan saboda zuciyata ta samu natsuwa an gane ko ra'ayal aini kenan wasu sai sun kace a'a walakin li yatma inna qalbi wai wani aboki na ga Ibrahim sunan shi qalbi aboki na da kasan shi samu natsuwa kaga wannan fassara an da yi ta daina don an shi dadi amma an buge iska to Allah ya ce fa khud ar qala fa khud arba'atan min at-tayr Allah ya ce ka riki tsuntsu guda hudu wasu sun ka fassara tsuntsayen nan guda hudu da dawisa da zakara da wane ne babu nasi wanda ya tabbatar kai dai tsuntsu hudu an kace an gane ko tunda nasi bai tabbatar ba ba son akai dole sai an san tsuntsayen ba domin ibrat ga yadda Allah zai rayar da sunan nan ibrat take an gane ko to fasurhunna ilaika an gane ko madalla sun ka ce fasurhunna ilaika akwai wato waɗanda sun ka karanta da kasar swat shine imamu hamza al-kufi da imamu khalaf shi ma al-kufi da imamu abu ja'far al-madani da imamu ruwais shi kuma rawi ne na yaqub sun karanta fasirhunna ilaika an gane ko fasurhunna ilaika da fasir sirhunna ilaika kuma ra'un nan wato tunda an yi mata kasra za a yi tarqiqir ra to me bambanci wasu malamai sun kace fasirhunna an gane ko in ka karanta ka yi masadun kasra shine fasirhunna ka kakkace naman su ka cakuda shi ka hargitsa shi fasurhunna kuma ka yi kusa da shi da idonka ka kalla da kyau ka gane ya ya cakuda da kyau mun gane wannan waɗansu malamai suka yi sai suka juya suka ce a'a fasurhunna ilaika ka niƙe naman su da kyau fasir hunna ilaika ka kawo shi kusa da idon ka gan shi wasu malamai sun kace duk ma'anar su daya fasir hunna ilaika shine ko kace a daddake naman su da shi da fasir hunna duk ma'ana ne ko ko fasir hunna da fasir hunna shine ka kawo shi amil hunna ilaika ka kawo su kusa ka kalle su duk in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi insha Allah baka samu wannan bayani kina in ka diba cikin littafin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun za ga wannan bayani to anan ko mu ce ma'anar su daya ko mu ce ɗaya daga cikin su yake daukar kusantuwa guda yana daukar dakewa an gane ko a daka naman su a hargitsa shi illa wajen lugha surhunna dhamman nan tana nuna asalin fi'ilin wawun na sara yasuru sara yasuru ko mu ce ya dake abu ko mu ce ya kusanto da shi ga idonsa shi ko fasirhunna tana nuna asalin fi'ilin ya'unna daga sara yasiru banda wancan sara yasiru na kasancewa nan ga sara yasiru na dake abu ne ko ku kawo shi kusa da shi ka kalle shi da kyau mun gane to wannan yake nuna maka in ka ga fi'ili ya fara da kasra to asalin tsakiyar shi harafi na tsakiya ya'unna shi yasa ba a yabi'u sai ka ce mi bi'a sama ya sumu sai ka ce mi sum kaga as-saumuna to shi ko qala yaqilu sai ka ce qil qala yaqulu sai ka ce mi qul kaga qala yaqulu ya ce qala yaqilu yayi baccin rana shi yasa sun ka ce man qala qala Allahu kafara man kala wanda ya ce kala Allah ba suna nuhin nan Allah ya ce ba a'a ya kala nan kala ya kilu Allah ya baccin hantsi kafara ya kafara ya kafirta kaga gobe magana ai gaskiya ce tunda Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadithul bukhari hadithin sahih bukhari da muslim yace inna Allah ta'ala la yanam wala yanbaghi lahu an yanam to mun ji wannan ko to armuhimu dai an kace ma annabi Ibrahima ya daddaka naman su ya hada shi ya hargitsa shi ya cakusa shi sun maji ala ala kulli jabalin minhun na juz'an sannan ya rike akan kowane juz'i ma'ana ya zuba kowane ko mu ce tsuli ko tari kamar yadda malaman zori suke cewa na wannan naman akan wani dutse kaga ya ƙara rarraba su ko sun mad'uhunna sannan ka kira su yatina ka sa'yan za su zo maka suna gaugawa wa alam ka sani anna Allah azizun hakim Allah mabuwayi na babu abin da ya buwaye Allah ilmul munasaba dan in kai haka kudrar Allah za ta bayyana hakimin kuma Allah hakimun na da Allah ya nuna ma wannan dan ya san ka cancanci ya nuna maka da izza Allah tare da hikima take tunda azizu mabuwayi akwai mutumin da yana da karfi amma bai da hikima akwai mutumin da yana da hikima bai da karfi to Allah duka yana tare da su kenan yanzu an hada azizun da hakimin kuma wata ma'ana sabuwa za a samu ilmul munasaba na asma'ullahi ta'ala wanda duk cikin qur'ani kana iya bincike kan wannan mun gane ko to wa alam anna Allah azizun hakim fa'ilun na siga ce ta mubalagha daga izza ne akwai azza ya izzu azza ya azzu azza ya uzzu a lugha duka a larabci suna da ma'ana sai malamai sun kace a nan kenan abin da ya kamata mu fahimta Allah bai ce annabi Ibrahim yayi ba tun daga umarni na an ka bashi amma tun da Allah na bashi umarni Musa annabawa ba za su kauce ma umarnin Allah ba kenan annabi Ibrahim ya aikata kuma ya gani don bai ce falan ma fa'ala Ibrahim ba ra'aha na ra'ayal ayn eh amma yana tunda Allah yi shuru annabi Ibrahim tunda Allah bashi umarni zai yi kuma in yayi ai an san Allah zai cika tunda Allah ba kasawa zai yi ba sai aya wadda za mu ɗauka ga dukkan alamu ita ce aya ta ɗari biyu da sittin da ɗaya an gane ko kafin mu je wannan aya wasu sun ka ce annabi ibrahim da ya harki tsara musu sai ya rike kawunan waɗannan tsuntsaye da ya kira sun ka zo sai wani ko ne jiha mai kai ne sai ya koma gare shi to cin qur'ani ba faɗi wannan ba kuma babu nasi wanda da sani wanda ya faɗi wannan eh Allah subhanahu wa ta'ala cikin aya ta 261 a bakara ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin mutane da suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukakar da kalimar Allah ka misali habbatin kamar kwaya ce wadda ake shimka ba kwaya wadda aka sha ba an bata saba a sanabila wadda ta fitar da zangarniya guda bakwai ko zangarnu guda bakwai fi kulli sumbulatin mai habba a kowace zangarniya akwai kwaya ɗari ka shimka ɗan hatsi ɗaya ya yi zangarniya bakwai kuma ya ba da ɗiya ɗari wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lullumkawa ga wanda ya so ko ba haka nan bane yawwa to in muka duba imam ibnu amir mun gane ko al-dimashqi an gane ko da imam ibnu kathir al-makki al-qari al-muqri da imam abu ja'far al-madani da imam yaqub al-hadrami al-basri sun karanta yudha'ifu Allah yana lulumka wanda su kaga yudha'ifu da yudha'ifu ta zo mun yi magana wannan fa'ala da fa'ala Allah yana lulumkawa mun kawo ayoyin da suke bayanin yadda abin yake ya lumkawa take ya kawo shi a jumlace ya kawo shi mi a fayyace a cikin namli ya kawo shi mi a dunkule man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun khairun an kace haka cikin fussilat ya kawo shi ni a jumlace bai suratul qasas nake so in ce qasas yace man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladhina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun ko ba haka nan bane amma a cikin suratu al-an'am sai ya fara fayyace shi man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون kaga tace ashu goma duk da yake ma sai kai hattara wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha cikin an'am wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladhina amilu sayyiati illa ma kanu ya'maluna cikin suratul qasas shi kuma can man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun cikin suratul naml ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kuma cikin nisa'i ma ya kawo wannan inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha yana lullumka ta kaga mujmalli sauran qur'a sun karanta kuma yudha'ifha yana lullumkawa to dan kuma yace wallahu yudha'ifu liman yasha ibnu kathir da ibnu amir da abu ja'far da yaqub sun karanta yudha'ifu ko kace duk ma'anar su daya an gane ko ko kace a'a nan Allah ya nuna yana lumkawa 700 an gane ko ko fiye da 700 to yudha'ifu kana iya cewa duk ma'anar su daya fiye da 700 inda ya ga dama ko kuma ka ce a akwai bambanci yudha'ifu yana lullumka ma wani da yawa yudha'ifu yana lullumka ma wani fiye da shi domin yadda ake lullumka wa ta bambanta kuma da jin da'afa ya fi da'afa karfin faɗa kuma wasu na ganin wannan ya nuna ya karfin ma'ana mun gane wannan ko to kaga malamai suke cewa abin mamaki wanda in kai yi guda karamci a baka goma har a kai shi ɗari bakwai har a kai shi fiye da ɗari bakwai don ya ce yudha'ifu liman ya sha amma a ce zunubi in ka aikata guda guda aka rubutawa abin lada in ma kai niyyar aikata in baka aikata ba za a rubuta ma lada guda zunubi kuma in kai niyyar aikatawa in ka bari don Allah ba don kulki ba ko jandarma ko polis ko dogari ko don kattan kaddara to sai a baka lada guda in ko tsoro na kajiya to ba don Allah ka bari ba ka lada an gane ko amma in ka bari don Allah kuma kana da lada shi kan shi zunubin lada guda to a ce 700 naka ko hiye da ɗari bakwai wanda aka lumkawa ɗaya da ka aka aikata wa irin jaye su sun ka ce wannan ya nuna mutum ba mutumin kirki ba ne kai da adda ɗari bakwai ko hiye da ɗari bakwai da kayi guda ɗari bakwai aka bugawa zunubi in kai guda guda aka rubutawa kuma a ce ɗaya ɗinka yarin jaye ɗari bakwai ɗinka kai jama'a kai ko goma an ka ce a tsaya ashir amsaliha a ce wato ɗaya ɗinka tarin jaye goma ka ka san dai kai ba mutumin kirki ba ne Allah kai mu da tsaki Allah ya tsare mu da imaninmu da mutuncinmu. To, sai ayan mu ta gaba da za mu ɗauka, sai Allah ya bada sifar waɗannan mutane, alladina yin fiƙu da amwalahum fi sabilillahi. Su ne waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don Allah, don saboda addinin Allah ya ɗaukaka, sun mala yi tubi'una ma an faƙu ba sa biyo bayan abin da sun ka ciyar mannan da gori, in ba da ni ba da ba kaza ba ba kaza ba, ba a son ɗan adam mai gori. Wala azan ko cutarwa, kahin a baka sai an yi tsuki. ko a baka hannu a karkace haka a amshi amshi shi to waɗannan lahum ajruhum inda rabbihim su kadai ne suke da lada a wajen ubangijin su lahum bai ce ajruhum inda rabbihim ba lahum sai ce lahum ajruhum inda rabbihim su kadai ke da lada domin in ka aikata mummuna aiki ka bata aikin ka zaka da lada wajen Allah kenan nan taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr al-haqiqi a wajen ubangijin su sai ce kuma sai ce nan inda rabbihim wajen Allah in an ce abu shi na wajen Allah an ka ce bai gara bai mi bai tsatsa bai gara a bai gara ko bai gumda bai gumda bai lalacewa amma in ka ba wani ajiya ko bai ci ta ba tana iya lalacewa amma wajen Allah babu wannan shi yasa ce inda rabbihim malam bello wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu imamu yaqub shi kuma ya karanta wala khawfa alaihim sai da mutu la khawfun alaihim a qira'ata jumhur babu tsoro ɗaya gare su kenan biyu na iya kama su ko uku ko hudu amma qira'atar yaqub wala khawfa alaihim babu jinsin tsoro gare su wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba to qira'a la khawfa alaihim la annafiya ce lil jinsi dama ba ta aiki abin nan eh ba ta aiki cikin ma'arifa amma tana aiki cikin nakira to wala hum yahzanuna ya an kai atafin ma'arifa akan ta tunda ma'arifa hum ma'arifa ne sai malamai suka ce a'a tun da jumlar da ta fara ta fara da na kira tun da ba ta yi aiki cikinta ba an gane ko to kuma ba ta shiga cikin ba ta aiki cikin ma'arifa to sai saboda atsafin na farko akan ta shi yasa an kai atsafin ta biyu akan ta kenan dalilin ya samu yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan akwai abin da bai tabbatuwa a asali amma yana tabbatuwa in ya zama turin shi wanda ka'ida cikin ma alqawaid alfiqhiyya akwai ta malam bello akwai abin da a asali bai tabbata amma a rishi yana tabbata yi ma mutum salati bai halatta ba wanda ba manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ba baka cewa Allahumma salli ala fulan amma ana ma al'umma shi salati bayan nashi wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi sabata taban lastiqlala to irin wanda kaida sai ka rike ta malam abdullahi zakatul janini zakatu ummihi in an ka yanke dabba dan da ke cikin cikin ta tayi inji malaman zauri ya yanku to amma yanzu inda ba a yanke mamman shi ba shi an hiddo shi da sai an yi sai an yanka shi mun gane wannan ko to kenan tun da la'an nafiya lil jinsi ba ta aiki cikin ma'arif to tun da ta zo bayan wato na kira an gane ko to sai zamanto tun da ta yi aiki a cikinta لا خوف عليهم اي لا خوف مستقر عليهم ولا هم يحزنون شي ما معرفه nan sai ta hankuri sai sai la ta shige ta ta yi aiki cikin ta ta zama atafi amma da an ka ce la khawfun alaihim wagga la annafiya ce ba ta yi aiki cikin mi ba ba ta yi i'rabi cikin ta ba domin ba ta aiki la annafiya ba ta aiki cikin nakira to walahum yahzanuna sai ta zama to ita ko atafi ta akan la annafiya kina a qira'a ta ham ta yaqub la nafiya li jinsi guda biyu ce a qira'a ta jamhur la annafiya ce guda biyu to anan taujihin waɗannan qira'o'in in mun ce la khawfun alaihim babu tsoro guda gare su ana iya samun bi ko uku in mun ce la khawfa alaihim ko ba haka ba babu jinsin tsoro gare su to sai mu diba shin me ake nufi a duniya ko a lahira idan duba a gani ban san ko ana fahimta ta ba sai mu ce a duba a gani in an ce la khaufa babu jinsin tsoro amma an ce la khaufun babu daya kenan biyu ko uku na iya samuwa kenan nan babu wata matsala amma an ka ce la khaufa alaihim babu jinsin tsoro akan su to a duniya ko a lahira in a duniya ne masu imani suna tsoro sai zaman to amun ne makhsus babu tsoro a kansu sai wanda sanadin shi zan sabab tabi'i ne mutum an ɗauko bindiga za a halbe shi zai yi sai ji tsoro sai ijin tsoro na tabi'a kamar yadda Allah ya ce wa annabi Musa fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab wuri na biyu kuma yace fa kharaja minha khaifan yatarqab ko kuma a'a babu tsoro akan su in ba sun saba ma Allah ba daidai yadda kake saba ma Allah daidai da tsoro yake zo maka tunda ba su imani ake zance anan banda su kafirai tunda su da su cikin sabon Allah suke muna ganewa yawwa to amma sai zaman to amun ne makhsus in duniya da lahira ake nufi amma in lahira ake nufi to masu imani ba su da tsoro dan ya ce wa hum min faza'in yawma idin aminuna ko ko zaman to a'a masu imani ba su da tsoro dan da a cikakken imani daidai imanin ka daidai da tsoro bai zo maka amma in imanin ka dan ranke ranke na kiraza to yana yiwa ka samu tsoro kiyama saboda imanin ka bai da ƙarfi sai da manto shi ma nan amun ne makhsus kuma khawfu yana nufin abin da zai zo gaba tsoron abin da zai gaba wala hum yahzunu basu bakin cikin abin da zai ya wuce domin alhuznu zuwa ga abin da ya wuce sai dai wadansu malamai suka ce shi wani lokaci alhuznu in an kawo shi ana nufin alkhawfu kuma inda Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سنكتي وسنكتي لا تخف أكي نفي kada ka ji tsoro wasu kuma suka ce a kakkai bakin ciki an gane ko yawwa to wannan dukkan su jumla ce ismiya tufidu thubut la khawfun alaihim kaga thubut adamul khawf kenan ba jumla ce fi'liya ba wala hum yahzanuna kuma jumla ce ismiya don da hum takhwara ya nuna an kore musu bakin ciki sai malamai sun kace saboda su masu imani in za su bar duniya la khawfun alaihim babu tsoro za su haɗu da Allah wanda zai haɗu da Allah kuma yana da imani ai daɗi zai ji wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba sun bar ƴaƴansu baya Allah ne ke kula da zurriyarka bayanka Allah shi zai gyara al'amura aya ta karshe wadda zamu dauka aya ta 264 wajen fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhallazina amanu ya ku da kuka yi imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kakku bata sadaqaku ko ta wajibi ko kuma da ba ta wajibi ba bil manni da goranta ma mutane wal adha da cutar da su sai Allah ce to kallazi yunfiqu malahu an bada misali ne na aikin da za ka yi da ka yi aikin banza aikin baban giwa ce nan kallabi yun fi ƙubalahu kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a'an nasi dan ganin mutane da gara'ani ina fata an fahimce ni imamu abu ja'far almadani ya karanta ri'a'an nasi ban sani ko mun fahimta ba to anan in za mu taujihin wannan kira'a ri'a'an nasi da riya'an nasi shi riya annasi asalin riya ri'a ne domin ra'a daga ra'a ne abinda an ka gani mun gane ko ra'a mallam bello abinda an ka gani an ka gani to ri'a annasi daga ra'a ne amma shi Abu Ja'far saboda larabawa wani lokaci suna mai da alhamza ta koma ya'un wani lokaci ya'un su mai da ta alhamza to sai shi karanta riya annasi kuma galibin ma yanzu abin da aka faɗi da wuya ka samu cewa ri'a'an nas sai da ce ri'a'an nas wancan akwai riya gare ko ba haushe da ya ɗauko mai yawon ya ɗauko sai ce wancan ɗan riya na ko ba haka nan bane to wanda ya ce da duke shi don mutane su gani ba don Allah ba shi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama'a sama'a Allahu bihi ko wa man yura'i yura'i Allahu bihi wanda ya don ajiya Allah zai sa aji amma bai da lada wanda ya don a gani Allah zai sa a gani amma bai da lada Allah kai mu tsari to wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah da ranar karshe ba wannan ya nuna asalin riya aikin kafirai ne shi yasa duk abin da kafirai suka yi duniya don a ji sunan suna a yada a gani a dauka yanzu da TV da yake akwai kayan dauka duniya ta gani ba don Allah shi yarda da su ba Allah kai mu tsari da koyi da su fa masaluhu sai Allah bada misalin mutumin da ya wannan ka masali safwanin kamar duci ne fa duci inji malaman zauri ko holalin duci alaihi turabun wanda akwai kasa akan shi fa asabahu wabilun sai makade ya same shi girgije mai ruwa shine malaman zauri ga cewa makade fatarakahu saldan sai ya bar shi saldan kekesashe mallan abdullahi kaga ma ashe wanda ya samu salda suna salda mallan abdullahi soldan kekeshashen duci sai Allah ce la ya qadiruna ala shay'in mimma kasabu malaman usulul fiqh sun kace allazi asma'ul mawsula tufidul umum kaga wato kallazi yunfiqu malahu kaga allazi mutum guda ne bai ce kallazi na ba amma saboda allazi tana bada ma'anar umumi dalilin da yasa take bada ma'anar umumi saboda ni saboda fi'ilin da yazo bayan ta domin mutumin da yake ciyarwa ai ba guda bane muna ganewa shi yasa ta zan umumi bai ce la ya ƙadiru ala shay'in mimma kasabu ba la ya ƙadiru ala shay'in mimma kasabu ba su da iko akan wani abu da sun kaciyar to ka ku ga duk mutum yana son in yi aiki ya ci amfanin aikin shi ko ko duniya ko lahira ko duniya da lahira wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin Allah baya shirin da mutane kafirai nan ana nufin waɗanda ya san al in ka dauke ta jinsiya jinsin kafirai Allah baya shiryar da su sai ka dauke shi amun ne makhsus domin akwai kafiran da Allah ya shiryar da su in kuma ka dauke shi al-ahdiyya kenan waɗansu kafirai ne sanannu waɗanda Allah ya san za su mutu akan kafirci to Allah ba zai shiryar da su ba da haka ne fassarar zaka samu ka fita abu na ƙarshe wanda zamu kawo shine harda cikin suratu al Ibrahima sai Allah ya ce la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in nan kuma sai ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu to me yasa wajen dai harda bakara sai ka gabatar da ala shay'in cikin ibrahim sai ka gabatar da mimma kasabu to bayan wannan yanzu ya zamu mide ne balaga sai sun kace nan inda an kace la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu saboda ana magana ne da masu imani kuma ana magana duniya dama bata kubce ma ba to sai an ka gabatar da abin da yake da muhimmanci ala shay'in abin nan da ka aikata amma can kiyama ana zancen kafirai ne masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay saboda aikin kafirai bai da muhimmanci ga wajen Allah sai an ka fara da mi da abin da sun ka aikata nan kuma aikin mai imani dama an tsoratar da shi ne to abin yana da muhimmanci in ya kyautata to shi sai an ka gabatar da abin haka waɗansu malamai sun ka ce kadiba kuma cikin at-ta'birul qur'ani na ustad Muhammad ustad Dr. Salih Fadil Samarra'i ya kawo bayani akan wannan to yan uwa ga dukkan alamu lokaci ya karato a wannan darasi da muke gabatarwa na taujish na ilm alqira'at na ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته